الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna shaidar godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjid Da'wati wal Irshad domin ci gaba da karatu wannan littafin mai albarka na Bulughul Maram muna fatan abin da zamu faɗi na daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna taken karatun mu na yau shine إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها تاقت إلى كل باطل وساقت إليه الإثم والعارب الذي دعته إليه من حلاوة عاجله ma'ana shine idan mutum bai hana ma zuciyarsa ba abin da yake so abin da take so to za ta jawo masa kowanne irin laifi za ta nuna masa abu a nan duniya da daɗi amma kuma sai dai a ƙarshe a ji daɗi a duniyar a ƙarshe kuma a lahira a ji ɓaci ma'ana wannan yana nuna muna faɗin allah maɗaukakin sarki inda nafsa na amaratun biso ita rai zuciya a yaushe mafi yawancin abin da ta yi umarni shine mummuna ya zo a hadisi wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa ma minkum min ahadin illa waqad wukila lahu qarinuhu min aljinni wa qarinuhu min almala'ika babu wani daga cikinku face an wakilta masa aboki daga cikin aljannu da aboki daga cikin mala'iku sahabbai suka ce hatta kai ya ma'aikin Allah wanzu Allah ya ce eh hatta ni amma sai dai ni abokina na aljannu na shaidannu Allah ya taimake ni akan sa ya musulunta ya zama mutunan kirki don haka ya rage kowa ya yi kokarin gwagwarmaya da wannan abokin nasa shaidani kenan kowa yana da aboki shaidani wanda yake shawartarsa da alkhairi wanda yake shawartarsa da sharri kowanne daga cikin mu yi kokarin ganin ya musuluntar da wannan shaidanin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin baka ga wanda ya riki zuciyarsa wata zamanto mishi abin bauta mana daga lokacin da ka ɗauki zuciyarka duk abin da ta umurce ka za ka yi alkhairi ne ko sharri to ta zamanto maka Allah kenan kenan ka siffanto da shirku ta'a shirka ta biyayya muna fatan Allah ya bamu ikon hin ƙarfin zuciyoyinmu hausawa ke cewa son zuciya ɓacin zuciya yan uwa masu girma in ba kuma ba har yanzu muna a cikin kitabu al-jihad littafi mai bayani akan jihadi za mu tashi a yau hadisi na dubu ɗai da ɗari biyu da saba'in da takwas shine hadisin abu musa male ce wa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala an karɓo daga abu musa al-ash'ari allah ya da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزا الله زيدا da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya duk wanda ya yaki dan saboda kalimar Allah ta kasance ita ce madaukakiya fa huwa fi sabilillah to shi yana a cikin hanyar Allah wa an abdullahi bin sa'di radiyallahu anhu akashe wanga gantin daga abdullahi dan sa'adi Allah ya dada shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tanqati'u al-hijratu ma qutila al-adu hijira ba ta katsewa matukar dai ana yakar makiya wannan hadisan guda biyu hadisi na farko na Abu Musa asalin sa wani mutum ne yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah ara'aita rajulun yuqatilu hamiyatan wa rajulun yuqatilu riya'an ba ni labari da mutumin da yake yaƙi don saboda ya nuna jarumta da mutumin da yake yaƙi don saboda ƙabilanci ayyuhuma fi sabilillah wanne ne yake a cikin hanya ta ƙwarai sai manzo Allah ya ce man qatal li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda ya yaƙi don saboda kalmar Allah ta kasance ita ce madaukakiya shine yake cikin hanyar Allah ma'ana wannan hadisin yana karantar da mu ikhlasi a wajen jihadi kowane irin jihadi kake na neman ilimi ne na taimaka ma masu yada ilimi ne da abin da ya kama da haka ka yi shi da ikhlasi la yaqbalu Allahu min al'amali illa ma kana khalisan sawaba Allah baya karban aiki sai wanda aka yi dan shi kuma aka yi daidai da yanda karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance hadisi na biyu na Abdullah bin Sa'di yake cewa manzon Allah ya ce hijira ba ta katsewa matukar ana yaƙar makiya kina matukar ana jihadi matukar ana yaƙi to akwai hijira amma ba mun dai ba a yaƙi to babu hijira to wannan shine kenan kenan wannan yana nuna hijira ba ta katsewa har zuwa ƙarshen duniya hijirar da ta katse shine hijira daga makka zuwa madina domin makka ta zamanto gari na musulunci shi kuma ma'anan hijira shine al-intiqalu min daril kufri ila daril islam shine mutum ya cira ta da gari na kahurci zuwa gari na musulunci kenan da gari ya zamanto na musulmai kenan babu hijira misali mutum ba zai tashi daga Niger ba ya je Nigeria ya ce ya yi hijira domin Niger da Nigeria duk kasashe na musulmai ne ko kuma mutum ya yi hijira daga Niger ya ce zai je Saudiya duk kasashen musulmai ne amma da za ka yi hijira daga France ka zo Niger to wannan ka yi hijira domin faransa ƙasa ce ta mi ta kafurai wannan shi da ke nan mali ce wa an nafi'in ƙala daga nafi ya ce a ƙara rasulullah sallallahu alaihi wasallama ala banin mustalik wanzan allah ya yi yaƙi a kan banin mustalik wasu ne daga cikin jama'ar yahudawa da ake cima banin mustalik wanzan allah ya yaƙe su wa hum gharuna ai wa hum ghafiluna alhali suna gafalce kenan manzo Allah ya musu kwantan bauna ba a yi musu shelar yaki ba kawai aka hado musu faqatala muqatilatahu sai yaki masu yaki daga cikin su ma'ana wanda su ma suka dauki makami sai ya yake su wasaba zarariyahum sai kuma ya kama zuriyar su ma'ana ƴaƴan su da matan su haddathani bidhalika abdullah bin umar radiyallahu anhuma abdullah bin umar shi ya bani wannan labarin ma'ana ya gaya min wannan hadisin muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da yahudawa da nasaru suke buga da hujja da shi akan cewa musulunci addini ne ta'addanci ya isko yahudawa a madina kawai sai kai musu farmaki ya ta kisan su ya ta kashe su an gane da ke ko to amma duk wanda ya san tarihin musulunci zai iya maida musu raddi akan wannan shubha domin da manzo Allah ya zo a Madina ya isko Yahudawa dan ayi zaman lafiya sai aka kulla yarjejeniya farkon a samu constitution ma'ana a samu wata wani littafi da za a yarjejeniya musulunci fara wannan aka yi yarjejeniya da Yahudawa da mushrikai da musulmai ta zaman lafiya akan babu wanda zai yakin wani in kuma wani yaki ya taso masa zai taimaka ma wani amma sai dai da yake yahudawa mutane ne mayaudara sai suka mai yake da suna saba ma wannan wannan yarjejeniyar da aka yi har ma suka so su hallaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai kuma kana ganin mutun na so mutun na so ya hallaka ka shikenan sai iyali shi hallaka ka a to kun gani da manzon Allah ya yake su ashe dan saboda yaudarar da suka yi ne na saba alƙawarin da aka yi wannan shine kenan a takaice wannan hadisin yana nuna ya halatta a yi kwantan ɓauna ga kahurai wanda ke da suna hatsarinsu ya bayyana mala ya ce wa an suleiman abin buraida an karɓo daga suleiman ɗan buraida an abihi daga ma'aifinsa ƙala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi ya kasance idan an mara amiran idan ya ɗora wani shugaba ala jaishin akan wata runduna aw sahibi taqwallah yana masa wasiya da tsoron Allah wa biman ma'ahu minal muslimina khairan da wanda suke tare da shi daga cikin musulmai yana musu wasiya ta alkhairi sun maƙala sannan sai ya ce uhuzu bismillah ku she ku yi yaƙi da sunan Allah fi sabilillah a cikin hanyar Allah qatilu man kafara billah ku yaƙi wanda ya kafurce ma Allah uhuzu ku yi yaƙi wala taghullu kuma kada ku yi swatar ganima wala taghduru kuma kada ku saba alƙawali alghadr huna huwa me yake da suma adamu wafa'il ahad shine alghadr anan kada ku saba alƙawali in ku kafirai kuka ma alƙawali kada ku saba wannan alƙawalin wala tumassilu kuma kada ku yi tamsili me ake ce ma tamsili shine a kashe mutum sai a cire wata gaba daga cikin gabobin jikinsa ko a cire kai ko a cire hannu da abin da ya kama da haka kamar yadda misali hindu tama hamza ko bayan an kashe shi ta sa aka ciro 'yan cikinsa ta dafa ta mai yake da suna ta tattamna ta tattamna ta hurza akan huskarsa wannan yana daga cikin at-tamsil to musulunci ya hana wannan wa idza laqita aduwaka min al-mushrikina kuma idan kai hadu da makiyinka daga cikin mushrikai fad'uhum ila thalathi khisalin to ka kira su zuwa ga abubuwa guda uku fa ayyatuhunna ajabuka ilaiha kowanne daga cikin su karkarba maka faqbal minhum to ka karba da gare su wa kuffa anhum ka kame daga yakin su mala kamin a fara ya karka wurai sai an gitta musu abubuwa guda uku na farko ud'uhum ila islam ka kira su zuwa ga musulunci fa in ajabuka idan suka karba maka faqbal minhum to ka karba musu summad'uhum ila tahawuli sannan ka kira su zuwa ga sujuya min darihim daga garinsu ila daril muhajirin zuwa ga garin masu hijira ma'ana su tashi da garinsu koma madina don samu yin ibada su da kyau fa in abau idan suka ki fa akhbirhum to ka ba su labari annahum yakununa ka a'rabil muslimin za su kasance kaman kauyawan musulmai domin wanda yake ba ba a madina ba a wancan lokacin ilimi yana masa karanci shi yasa duk wauta a lokacin daga wanda ba a cikin madina suke ba wanda suke kauye sun yi kowa wauta don saboda ilimi ya yi nisa gare su to shi yasa sai aka ce to wanda ya musulunta ya tashi daga garin shi na kahurci ya komo garin musulmai don ya ilimin addini wala ya kunu lahum fil ganimati wal fai'i shay'un kuma in sun har zamna a ƙauyen nan ba zai kasance a gare su ba ganima ko kuma wani fai'i za mu ga bambanci tsakanin alganimatu wal fai ganima da fai'i a gaba za mu ga bambancin su illa an yi jahidu ma'al musulmi sai in sun yi jihadi tare da musulmai fa'inhum abau idan suka ƙi su karɓi wannan fasalhumul jizyata to ka karɓi jizya daga gare su ma'ana wasu lanhu kamar yadda ake cewa da hausa fa'inhum ajabuka idan suka karɓa maka faƙbal minhum to ka karɓa musu fa'inhum abau idan suka ƙi fasta'in billahi to ka nemi taimako da Allah wa qatilhum sai ka yaƙe su wa idza hasarta ahla hisnin idan kuma ka kewaye ma'abota ganuwa an gane ko ita ce wannan babbar gina da ake a kewaye gari don saboda kada makiya in sun zo su shiga sai ai kofa guda ko kofa biyu kenan idan ka zo ka kewaye ma'abota ganuwa babbar ginan nan fa aradu ka an taj'ala lahum dhimmatallah sai suka so ka sanya musu alkawalin Allah wa zimmata nabiyihi da alkawalin annabinsa fala taf'al kada ka aikata walakin ij'al lahum zimmataka sai dai ka sanya musu alkawalinka fa innahum in tukhfiru zimmamakum domin ku saba alkawalin da kuka yi ahwanu min an tukhfiru zimmatallah shi yahi sauki da ku saba alkawalin Allah ma'ana abinda ake nuhi in za ku ɗauki alkawali ku ce musu to ku kun musu alkawali kada ku ce musu a'a kun yi musu alkawali da Allah ko da manzon Allah a'a ku ku ce kun yi musu alkawali dan in ku ka saba kenan yanzu laihin gare ku yake amma in kuka ce Allah da garan nan sun kyamace Allah tunda Allah ya hayace su ko sun kyamace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa idza aradu wa idza araduka an tunzilahum ala hukmillah idan suka so ka sabkar da su akan hukuncin Allah fala taf'al to kada ka aikata bal ala hukmika sai dai akan hukuncinka fa innaka la tadri domin kai baka sani ba atusibu fihim hukmallahi am la zaka samu hukuncin Allah game da su ko kuma zaka samu ba akhrajahu muslim muslim ya hutar da wannan hadisin wannan hadisin mai tsawo yana bayanin ne idan aka zo yakar kafirai ba kai tsaye ake farmaka ba kai tsaye ake kai musu farmaki ba ai ta kashe su a'a sai an kira su zuwa ga addini idan aka kira su zuwa ga addini in sun karbi musulunci to shikenan a lokacin manzo Allah da yake ilimi a Madina ne kawai ya takaita to sai a ce musu yi hijira su je Madina dan su nemi ilimi in kuma a wannan lokacin ne sai a samu wani malami a aje musu ya koyar da su addini yana shi ne abu na farko da ake ba su zaɓe idan suka ƙi haka to za a ce musu inda har kuna so ku zamna ƙasar musulmai to sai kun biya diya sai kun biya me yake da suna lanhu aljizya an gane da kyau ku hatta yu'tu aljizyata an yadin wa hum saghirun wannan jizyar lanhu da kahurai da su suke bada ta yanzu da suka zamanto sun hi karhin musulmai sai suka ce za su rama an gane ku barmakon su su ba da lanho yanzu wake ba da lanho a wake ba da lanho musulmai ke ba da lanho an gane da ke ku ku ke tattara lanho ku kai musu mana duk kasashen da suka yi mekin suna koloni sai za su sa akwai wasu kuɗi da za ku tattara ku kai musu wannan lanhon da ake amsowa a ƙauye da yake yanzu an waye an koyi turawan yanzu shine zaka ga abin lahiya lauko ko abin ni ka taba yi an ce aka lanhu sai dai masu butik yanzu lanhun da babu turawa sai ya koma wake amfani da shi gwamnati ke amfani da shi masu shaguna da wuraren saide-saide su suna bada lanhu yan pokin nan da ake badawa shine me shine lanhu to a musulunci ba musulmi ba shi ke bada yan po ba wanda ba musulmi ba kahuri mai so ya zama a kasar musulmai shi ke bada me shi ke bada yan po an gane da ke shi gaba da wannan lanho to da yake dama kafirai sun san addininmu kokarinsu shi ne duk abin da a da aka dora musu to su kuma su dora mana shi wannan abu kenan idan sun ki bayar da jizya to a wannan lokacin ne sai a yaƙe su da umarnin allah maɗaukakin sarki wannan shi ne a taƙaice abinda wannan hadisi ke karantar da mu sannan idan kahuri ne in za ka masa alkawali to ka ɗauki alkawali da kanka kada ka kawo zancen Allah a ciki domin in dai haka ka zancen Allah kuma ka cuce sa to daga ran nan ya ɗauki Allah ba komai bane domin an yi alkawali da shi kuma an me an haɗince sa shine manzo Allah yace in za ka yi alkawali da su ka yi alkawali da kanka kada ka kawo zancen Allah a ciki kada ka kawo zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ciki haka in zaka musu hukunci to yi hukunci da kanka domin musulmai su ne suke dole kai musu hukunci da littafin Allah ko kafurai wanda suke zanna a kasar musulmai su ma dole za a musu hukunci da mi da hukunci na musulmai wannan shine kenan mali ce wa an ka'ab ibn malik radiyallahu anhu an karbo da ka'ab dan malik Allah ya dada shi annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa kana idza arada ghazwatan ya kasance idan ya so yin wani yaki warra bi ghairiha zai waɗi wanda ba shi ba zai je gari kaza zai je wajen gabas sai ce to za mu yamma zai je kudu sai ce za mu arewa wajen yaƙi alhali kuma ina za shi kudu za shi an gane ko wannan shi ne wa an ma'aqilin annan nabiyya sallallahu a annan nu'man ibn muqarran lallai nu'man bin muqarran qala ya ce wannan suna a samu na shi a dictionary ma'aqil ma'aqil da kuma ka'ab mai rubuta yana nan wannan sunaye musu shahara ba sosai yana nan an rubuta ka'ab da ma'aqil jai da da annu'man yace shahidtu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na halarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na shaida akan idan lam yuqatil awwalan nahari idan bai yaƙi a farkon ini ba akhara alqitala to yana jinkirta yaƙin hatta ta zula shams hasira na ta faɗi wata hubbar riyahu kuma iska ya kada wa yanzila nasru nasara ta sabko rawahu ahmad ahmad ya rawaito wannan hadisin wa thalatha da marawaita hadisi guda uku wa sahahahu al-hakim wa asluhu fil bukhari asalin hadisin a bukhari yake wannan hadisan guda biyu suna bayani ne akan ladabi na zuwa yaƙi daga cikinsa shine idan za ku je yaƙi kuma ya kasance a garin naku akwai munafukai to kada ku gayi takamaiman inda za ku don saboda kada munafukan su tura ma wancan makiyan naku sako akan cewa kuna mi kuna kan hanya laraba su wannan ya zo a asar akan cewa alharbu khid'a an gane ko shi yaƙi dubara ce ko yaudara wannan shine kenan shi yasa manzo Allah shi ma in zai tafiya yaki sai ce za mu gari kaza sai sun kai karshen gari an rabu da garin da suka huta sai su kama hanya ta inda za su tafiya wannan shine kenan dan saboda ko ta kwana wasu Hausa ke cewa dan saboda tsaro ko to wannan shine kenan sai na gaba haka kai ma idan zaka je an gane da kyau ko a wajen wani yaƙi wani irin yaƙi za ka je wajen hira na matar da za ka ƙara amma hira ta musulunci uwar gida ta tambaye ka ina za ka an gane da kyau ko sai ka ce mata za mu in kwara ta gini za ka sai ka ce mata ina za ka sai ka ce mata za ka gudal ko za ka gudal tunda kwara ta ginin take gudal nan take in ma ta biyo ka da hanya da ƙarshe in kai nisa sai kai kwana ka sai tunda kai ma yaƙi ne za ka aiko ai mun gani duka wannan yana iya shiga a cikin jihadi kuma a hadisi karara ma ummu salma ta ce manzo Allah ya halatta namiji ya ma mata shi ne ƙarya ko irin ƙaryar da dai ba za ta ba za ta wuce gona da iri ba wannan shi ne kenan na biyu shi kuma shine daga cikin ɗabi'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yaƙi da rana tsakiyar rana da rana ta yi ba a yaƙi sai a bari sai marece ya yi inda lokutan da manzan Allah yake yaƙi in ma da sahi ko da marece an gane da ku su ne lokutan da manzan Allah yake yaƙi a ciki domin da rana mafi yawanci da rana ta sabko ba a jin kuzari da karsashi na yin yaƙi shi yasa sai ana shi a wannan lokutan ma ne ce wa ani sa'ab ibn jazzama daga sa'ab dan jassama radiyallahu anhu qala su'ila rasulullah sallallahu alaihi wa sallama an dari min al-mushrikin an tambayi manzo Allah game da wani gari na mushrikai akwai lokacin da addar yake dokan gari amma gari haka dan karami kaman zango da Hausa kenan an tambayi manzo Allah game da zango na mushrikai yubayyatuna da za a zo musu da asuba an gane da kyau ko fa yusibuna min nisa'ihim sai a kama matayensu wa zararihim da kuma ƴaƴansu fa qala sai manzon Allah yace nan fa yusibuna yana dokan yana nufin ma'ana kaman wajen kisan wajen yakin sai a kashe matayen nasu da kuma ƴaƴansu fa qala sai manzon Allah yace hum minhum su daga cikin su ne ma'ana ai ƴaƴan da matan da kuka kashe daga cikin su ne متفق عليه بخاري ومسلم سكرويت وانا حديثا وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وزال يتما ونمتم تبعه يوم بدر ديبيس أرانا رياك بدر ارجعكما فلن أستعين بمشرك بزن نيمتي مكو غمشرك غمشركي بقى وجن رواه مسلم مسلم يرويت وانا حديثا حديث نفر كوينا بياني akan ka'idar da aka saba shine ka'ida a musulunci in ana yaƙi ba a kashe mata sannan kuma ba a kashe ƙananan yara ka'idar musulunci a yaƙi to amma idan larura ta kama dole sai an yi haka an gane da kyau misali bom ce za a jefa musu to kun gani dole wannan kuma sai an samu ne sai an samu matan an samu ƙananan yara kina irin wannan in larura ta kama kisan su a wannan wurin babu laifi amma in babu larura a musulunci haramun ne wajen yaƙi a kashe mata da mi da ƙananan yara wannan yake nuna tausai na mi tausai na musulunci to shine abin da yake nihi an zo musu da asuba kenan suna kwakwance aka hwada musu a wajen yaƙin sai aka samu wasu daga cikin mata aka kashe da wasu daga cikin yara shine sai manzo Allah yake musu anan hum minhum to ai matan da yaran dukkan su daga cikin su ne ma'ana dukkan su ai mushrikai ne an gane da kyau ko wannan shine kenan wannan shi yake nuna mana dalilin ka'ida da malamai suke cewa dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbi al masalih ma'ana a tunkuɗe ɓanna tunkuɗe ɓanna shi ake gabatarwa akan jawo amfani amfani ne kada a kashe matan nasu da mi da 'ya'yan nasu to amma in an ce sai an yi takatsantsan wajen yakin kada a kashe yara da sauransu su kuma za su zambaci mutane ko yanzu misali kana cikin halbi yaro ya abu da sai ka jaye kana jiran ya wuce don ka halbe wancan kaga sai wani ya biyo baya shi kuma ya me ya halbe ka to shine kenan shine ma'anar dar'ul mafasil muqaddamun ala jalbi mai yake da suna al-masalih wa hadisi shi kuma na biyu yana nuna baya halatta musulmai idan za su yaƙi na jihadi su nemi taimakon kafurai amma malamai suka ce a nan in ya kasance musulmai suna da ƙarhi ba sa su sun wadatu da gare su amma in ba sa da ƙarhi suna iya su nemi taimakon kafurai na amana kafurai wanda aka aminta da su aka yarda da su an gane da kyau ko misali mu a kasashenmu a nan kun ga nijar ta nemi taimakon kasar rasha ko to kun gani da a ce Niger tana da ƙarfi to da a musulunci haramun ne ta nemi taimakon wa ƙasar Rasha domin ita ƙasa ce ta kafurai to amma in kasance kuna da rauni babu laifi ku nemi taimako domin ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a je yaƙi ya aro kayan wani kahuri aka je yaƙi da su har yake cewa kwace ne aka mini ko kuma aro ne sai ce a'a aro ne aka kuma za a maido maka wannan shine kenan ma da yace wa ibn umar radiyallahu anhuma an karɓo daga ibn umar Allah ya dada su shi da ma'aikinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'am ra'atan maqtulatan fi ba'd magazi manzo Allah ya ga wata mata an kashe ta a wajen yaki fa ankara qatlan nisa'i sai yayi inkarin kisan mata wasibiyani da yara kanana muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wa an samurah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam اقتلوا شيوخ المشركين ku kashe lattizawan mushrikai amma ba tsohi ba kun san a larabci akwai akwai ajuz akwai sheikh mafi yawanci sheikh bai kai mi ba bai kai ajuz ba an gane da ke ku misali alaji alaji ina tsammanin lattizo za a sauko ko tsoho za a sauko in dai ba mun ga kuna tahiya da duke ba wannan za mu ce muku tsoho amma a haka lattizo kuke tunda akwai sauran gari masha Allah alashi in yi matsawa yana ji sai kayan makarkata to wannan shi ne kenan to su ne a shiyuk a nan kenan ku kashe lattizawan mushrikai wastabaku sharhahum sai ku bar masu rauninsu ma'ana tsohinsu tugub su ne sharhahum an gane da kyau ko rawahu abu dawud wasu hahahu tirmidhi wa an ali radiyallahu anhu annahum tabarazu yawma badrin sun yi mubaraza me ake cewa mubaraza shine hito na hito kamin ayi yaki sai a sai a hudu makiya su hiddo mutane uku ku hiddo mutane uku sai a gabza a fara da su da guda guda to yace an yi mubaraza a ranar yakin badr rawahu bukhari bukhari ya hutar da shi wa akhrajahu abu dawud abu dawud ya hutar da shi mutawwalan da tsawonsa ranar yakin badar da aka zo mushrikai sun hiddo samari guda uku daga cikinsu da suka huto suka tsaya suka ce wanda ya isa huto daga cikin musulmai sai wasu daga cikin mutanen madina suka je su kai sai manzo Allah ya ce ku tsaya sai manzo Allah ya tura mutanen makka mun san dubarar da ya sa manzo Allah ya kuma a cikin mutanen makka ma sai manzo Allah ya tura yan cikin famikin shi an gane da kyau ko manzo Allah sai ya tura Ali da yake da suna wane ne su dai uku kuma dukansu daga cikin makusantan shi ya tura yawa da hamza da hamza da to gudan wa shi ma dai mai yake da suna cikin famikin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ne kenan su uku sai manzan Allah ya tura su hamza da ali suka kashe nasu wancan gudan shi suka yi mutuwar kasko an gane da kyau ko malamai suka ce ladabin mubaraza shine ne ba ka hutowa sai sai ka nemi izinin shugaba bayan wannan kuma sai wanda ya yarda da kanshi domin ita mubaraza tun daga nan wanda za su cin galaba suke fara me yake da suna suke fara jin kamshin cin galaba kun ga tun a yakin badar tun farkon musulmai suka ci suka ji kamshin me kamshin cin galaba in ka fito aka maka kwamtsa guda ka faɗi yanzu ka karya ma wancan gwiwa wajen neman kiba an tono ne an tono rama kenan shi sa wajen mubaraza sai wanda ya san kanshi zai huta to wannan shine kenan a cikin wannan wannan hadisan dai suna nuna a wajen yaƙi a musulunci baya halatta kashe lattiza da kashe tsohi da mata da ƙananan yara an gane da kyau ko baya halatta meke da suna a kashe su tsohi da mata da meke da suna da ƙananan yara su ne guda uku wanda wannan hadisan suka yi bayani ma da ya ce wa an abi ayyuba radiyallahu anhu qala daga abu ayyub Allah ya da shi ya ce innama nazalat hadhihi al-aya fina wannan ayar ta sabka akan mu ma'asharal ansar mutanen madina ya'ani yana nuhin wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku kada hannayenku kada ku jefa kawunanku a cikin halaka qalahu ya faɗi wannan raddan alaman ankara raddi akan wanda suka yi inkari alaman hamala akan wanda ya kai farmaki ala saffin rum akan sahu na mayakan rumawa hatta dakala fihim har sai da shiga a cikinsu rawahu salata marawaita hadisan nan guda uku suka rawaito sa wasu hahu tirmidhi wa ibn hibban wal hakim wannan hadisin asalinsa shine an zo a wajen yaƙi ne tsakanin musulmai da rumawa an gane da kyau wanda daular rum a lokacin tana ɗaya daga cikin dauloli guda uku wanda suke mulkin duniya daular farisa da rum to rum sun yake da suna musulmai za su yaƙi da su sun yi sahu sai aka samu ɗaya daga cikin sahabbai ya ɗau takobi ya ruga da gudu ya shiga a cikin sahunsu da niyan wai zai yaƙe su yana rugawa ya yi cikinsu shi kaɗai fa ga ɗaruruwan mutane a gaban shi sai sahabbai suka fara alka nafsahu fi tahluka alka nafsahu fi tahluka ai ya jeho kanshi a cikin halaka ya jeho kanshi a cikin halaka suka ce kenan wannan ayar ta yi ne ta haushi an gane da kyau ko to shine a wannan lokacin sai sai Abu Ayyub ya musu raddi da yake shi sahabi ne sai ya ce musu wannan ayar kun fassara ta ba a wurin ta ba ya ce wannan ayar asalinta ta sabkama ne ga wanda ya ƙi zuwa jihadi ba wanda ma yake jihadi ba an gane da kyau ko ta sabka ne akan mutanen madina lokacin da suka ga nasara ta wanzu sai suka fara barin jihadi suna shagaltuwa da da noma da kiwo da sauransu da kasuwanci to shine sai Allah ya sabkar da wannan ayar wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku je wa kawunan ku a cikin mai a cikin halaka wannan ayar babban abin da take nuna muna ashe wai ba sai wanda ya sha wani abu da zai hallaka sa ba wannan ayar ta hausa hatta wanda ya watsi da addini babu ruwan shi da bin Allah babu ruwan shi da neman ilimi ta hausa domin ya ji hukan shi a cikin me ya ji hukan shi a cikin halaka duk wanda baya kula da addini wannan ayar ta hausa duk wanda zai sha wani abu wanda zai iya hallaka sa wannan ayar ta hausa kenan wannan ayar ta hau masu shan taba ko ina masu neman dalili akan shan taba ga dalili Allah ya ce kada ku je hukunku a cikin halaka likitoci ku qatibatan gaba ɗayan su sun tayi akan cewa shan taba yana cutar da ni yana cutar da huhu su da kansu ma sun rubuta a sama yana in ka sha wannan ayar ta haukanka wannan shine kenan a takaice wannan ayar wannan hadisin yana nuna muna rishin kokari a cikin addini jeho kai ne a cikin halaka malike cewa wa an ibni umar radiyallahu anhu ma qala daga ibnu umar Allah ya darasu shi da ma'afinsa ya ce harraka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama nakhla bani nadir manzon Allah ya kone a da suna itacen dabino na banu nadir wa qata'a wasu kuma an kakkatse su muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin وعن عبادة بن الصامت لقى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم la tagullu kada ku yi gululi ma'ana kada ku yi swatar ganima da aka samo daga yaƙi fa innal gulula narun domin ita swatar ganima wuta ce wa'arun kuma kaskanci ne ala ashabihi ga ma'abocinsa fi duniya wal akhira a duniya da lahira rawahu ahmad wan nasa'i ahmad da nasa'i suka rawaito sa wasu sahabun hibban al-imam ibn hibban ya inganta sa wannan hadisin na farko yana bayani ne akan saukin da aka yi a wajen yaƙi idan larura ta kama a yanke itace yana daga cikin abin da aka hana a wajen yaƙi a musulunci shine katse itace da rushe gidaje a musulunci in ba da larura ba baya halatta a rushe gidaje wajen yaƙi ko kuma a yi a sassare itace don saboda amfanin da mutane suke da su ko kuma kisan dabbobi to su banin nadir abin da ya samu zan Allah ya katse itacensu aka sare itacensu aka kone don sun shige a cikin ganuwa kuma ginar ganuwar tasu kewaye take da itacen dabino an gane ku sai an bi ta cikin itacen dabino sannan a kai ga ganuwar to sai aka sassare itacen dabino don a kai ga ganuwar to wannan sai ke nuna inda larura ya halatta a katse itace wannan shi ne kenan na biyu kuma yana nuna girman laihin sata umuman sata ta gululi khususan idan aka ce satar ganima wadda kana da haƙƙi a cikin ta kaswata kana da laihi to ina ga na wani dukiyar wani wadda baka da haƙƙi a cikin ta kaswata ba san ko an gane da kyau ba ganima in ka je kana da haƙƙi a ciki amma in ka swata manzon Allah ya ce wuta ka swata to ina ga dukiyar wanda zaka zo wanda baka san ma yanda ya samu ta baka swace kina min babu aula tahimi tahi tahi tsananta ma'ana laihin na ta yi girmama malik wa an auf ibn malik radiyallahu anhu daga auf dan malik Allah ya dada shi annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qada bis salab lil qatil manzo Allah ya hukunta as-salab as-salab sune kayan da wanda aka kashe yake sanye da su na shihidar raƙuminsa da kuma takubbansa da kayan shi na jiki shine as-salab manzo Allah ya hukunta cewa kayan da aka kashe mutum na wanda ya kashe sani idan ka kashe wannan kahurin to kayan da yake saye naka ne kenan sakamako ne na abin da kai rawahu abu dawud abu dawud ya hutar da shi wa asluhu inda muslim asalin sa a wajen muslim ne wa an abdurrahman bin auf radiyallahu anhu fi qissati qatl abi jahl daga abdurrahman dan auf game da kissar kisan abu jahl قال يتي فابتداره بسيفيهما sai wasu 'yan samari su biyu suka riga shi ma'ana suka kai mishi farmaki da takubbansu hatta katalahu har sai da suka kashe shi sun mansarafa sannan sai suka tai ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah fa akhbarahu sai suka bashi labari fa qala sai yace ayyukuma qatalahu wanne ne daga cikin ku ya kashe sa hal masahtuma sayfaykuma har kun goge takubbanku kun goge jinin da ke ga takubbanku qala suka ce la a'a qala da ce fa nazara fihi ma sai manzon Allah ya kalli takubbansu fa qala sai ce kila kuma qatalahu ku biyu kuka kashe shi salabuhu li mu'adh ibn amr bin al-jamuh sai dai kayan nashi na mu'az ne dan amr bin jamuh yanda kissar take shine lokacin da aka zo a wajen yakin badr akwai wasu samari da suka je a wajen yakin wanda matasa ne sosai wanda sun kusa ma a hana su zuwa jihadin don saboda an ga ba su jima da balaga ba shine mu'az da mu'awwas an gane da kyau ko yanzu ana tafiya wajen yaki su burin su kawai su kashe abu jahal an san abu jahal ko shine manzo Allah ya ce ma fir'aunu hadhihi al-umma fir'aunan wannan al'umma ya gallaza ma musulmai ya gallaza ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyakar gallazawa a cikin musulmai ba wanda yake tsoro in ba ba in ba Umar ba Umar kawai yake tsoro a cikin musulmai an gane da kyau ko shine shi dabi'ar shi duk wanda ya musulunta in dai an ce ga mutun ya musulunta to zai je wajen sa in babban mutun ne sai masa barazana ce za mu karya arzikinka an gane da kyau ko ya mishi barazana in ba mutunan in ba babban mutum bane sai ya bibbige sa an gane da ke ku ya tattaka masa kai haka yake yi to yanzu da umar ya musulunta sai gashi ya zo an yi daidai ya kama umar ziyara yana zuwa ya kwankwasa kofa ya ce wane ne ya ce ni ne abu jahar ya ce to ina zuwa yana zuwa bakin kofa ya ce masa ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ma'ana ya nuna masa da cewa ya shiga musulunci sai ya kama baki yanzu bai ce komi ba sai da ya liƙe kofa ya tabbata da kofa ta liku da kyau an gane da kyau ko sai ya fara zagi ya ce saba ta saba ta saba ai ka lalace ka zare ka zare sannan sai ya watsa da gudu an gane da kyau ko dan ya san da in bai liƙe kofar nan ba to to za a gane masa jini da miyau to wannan shine kenan wannan shine Umar da zai musulunta sai da sai da ya dibi akwai wanda ake ce ma Abu Jamil ne ake ce mishi gomi wanda shi in ana so labari ya watsu da an gaya mishi to shi kenan ta kai karshe sai da ya zo a wajensa ya ce masa inni ashhadu an la ilaha illallah ni na musulunta ya diba ya kalli Umar shi ma dai sai da yi nisa ya ruga akan dutse ya ce jama'a jama'a ku saurara ga mugun abu ya faru menene ai Umar ya musulunta wannan shi ne kenan to haka suka yi mana misali ne na jarabtawar da misali ne na kangaranci na abu jahal yadda ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ayoyi da yawa na alqur'ani wanda suka sabka a kansa an gane da kyau ko ara'aita alladhi yanha abidan idha salla akan waye ta sabka akan abu jahal shine yace in ya ga manzo Allah yana sujada yace la ata'anna fawqa raqabati zan take wayansa har sai ya mutu yanzu ku haka akai yana zuwa ya rugu zai tafiya sai ya ga wani katar rame a wata riwayar sai aka gaina mai da hannu a baya ce lokacin da ya tafi wani katar rakumi ne ya gani ya biyo shi da gudu wata riwayar yana tafiya ya ce wani katar rame ne gani cike da wuta yana balbali wannan shi ne kira wannan shi ne abu jahar to wannan matasan su gurin su su kashewa su kashe abu jahar wannan shi ne kira شباب قنع لا خير فيهم بارك الله في الشباب الطامحين irin matasan da muke bukata masu kokarin ɗaukaka addinin Allah yanzu wannan matasan su kawai Abu Jahal suke dako haka ko akai musu ma san shi ba sai suka tambayi Abdullah bin Mas'ud da Allah wane ne Abu Jahal suke ce kuna ganin wancan tsohon wancan lattizon to shine Abu Jahal kawai suka kai masa farmaki sai da suka kai shi kasa to da suka kashe shi wanda ya masa suka ta ƙarshe wadda ran shi ya fita shi ne mu'az an gane da kyau ko to shi yasa da manzo Allah da suka zo suna gardama wannan yace ni na kashe wai sai manzo Allah yace ku duka kuka kashe shi amma wanda ya masa kisa na ƙarshe wanda shine ya mutu shine mu'az dan haka shi ke da kayan wa kayan Abu Jahal an gane da kyau ko wannan shine kenan mala yace wa an makhul anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama nasaba al-minjaniq ala ahli ta'if daga makhul lalle manzon Allah ya girka manjanik me ake cewa manjanik shine majaujawa an gane ko a can da kamar a yanzu za a iya bata matsayin misil an gane da kyau ko wasu abubuwa ne ake hadawa daga nesa sai a wurga dutse ne wanda yake tare da wuta idan ya fada akan gina yana ma iya roshe gina wanda wannan duwatsun suna ɗaya daga cikin duwatsun da suka yi ma ka'aba illa a lokacin hajjaj suka balgace wani bangaranta wanda har ya kai ga meke da suna da ake ce mishi jubair bin abdullahi ya so ya meke suna ya sake ginin ko kuma har ya sake ginin wanda meke suna tarihi ne wanda yake mai tsawo to a takaice suka ce manza Allah ya jefa min janiq ga mutanen ta'if ya jefa misil ga mutanen ta'if akhrajahu abu dawud fil marasil abu dawud ya hutar da shi a cikin littafinsa na almarasil wa rijaluhu thiqatun shi da wannan hadisi malamai suna ganin da'ifi ne domin a lokacin manzon Allah ana cewa min janif ba ta bayyana ba a lokacin ana samun min janif irin wannan a wajen kasashen faris shi yasa wata riwaya da suka ce ta inganta sun ce salman ne ya bada wannan shawarar to kenan in hadisin bai inganta ba lokacin a lokacin babu min janif a wajen su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai wajaba ba in kuma ya inganta a wata riwayar to salman shi ya kawo wannan shawarar ما ليتي ووصله المعيقلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه إمام المعيقلي يا سادة الدشي بسند ميروني دقى علي وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة manzo Allah ya shiga makka wa ala ra'sihi al-mizfar akan kansa akwai hular kwano ita ce mizfar ma'ana hular da ake sa dan kare kai daga takobi ko kuma daga jiwa za a iya cewa anan kaska ko to kun ga manzo Allah ma ya sa kaska ina in boko haram da suke ta fada da sojoji lokacin su ba za su sa kaska ba dan dokar dagutu ce ga jahilci yake sa wannan in ba shi ba duk abin da shugabanni suke umarni matukar ba saɓon Allah ba ne to ya zama hukunci yanzu sa kaska da Allah ya saba ma Allah akwai saɓon Allah a cikin sa kaska tsayawa wajen fiye in ya bada akwai saɓon Allah a ciki asali wucewa ma ne zai mutuwa saɓon Allah kamar yadda gani a cikin a cikin hutuba to a takaice manzon Allah ya sa hular kwano falamma naza'ahu lokacin da akwai ka'ida malamai suke cewa tasarrufin ra'i alar ra'iyya manutun bil maslaha tasarrufin ra'i alar ra'iyya manutun bil maslaha ma'ana shugaba game da mu'amalarsa da wanda yake shugabanta yana tahiya ne da maslaha duk abin da ya ga ya dace matukar dai bai saba ma alkur'ani ba ko sunnan manzon Allah to ya halatta ya dora shi akan doka kuma bin wannan dokar ya zama to dole dalilin biyayya gare su biyayya ga wane biyayya ga Allah da manzo ne domin suka yi umarni ya ayyuhan ladina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum wannan shine ke yace falamma naza'ahu ja'ahu rajul lokacin da ya cire wannan hular wani mutum ya zo masa faqala sai ce ibnu khatal muta'allaqun bi astaril ka'ba ibnu khatal ha ya dan lahima rido na ka'aba shine astar ya dan lahima rigar ka'aba فقال سيمون زعل التي اقتلوه ككشيسا متفق عليه بخاري ده مسلم سكرويت wannan hadisin asalin wannan hadisin da manzo Allah yazo a a Makka yace idba idhabu fa antum mutlaqa bayan sa ya ci galaba akan su yace ku je na yahi muku amma banda mutane guda uku daga cikin su akwai wa akwai ibnu khatal manzo Allah yace duk inda ku ganshi ko shi aka ce ai ya dallahi ma Ka'aba ma'ana ya zo ta Ka'aba ta kare sa ko to sai manzo Allah ce ko ya dallahi ma ka'abar ku ku kashe ta su kashe shi ibnu khatal yayi ta'addanci ne sosai domin asalin sa ya musulunta yayi hijira zuwa makka sai wata ran manzo Allah ya tura sa da shi da wani mutum daga cikin mutanen Madina wajen amsar zakka bayan an amso zakka akan hanya ta nuna masa kawai ya kashe wannan mutumin da ya kashe wannan mutumin ya kwashe ganimar ya kwashe sadakar ta zakka kuma ya taida ita a makka bayan ya tai a maka kun bai kare ba sai kasance ɗaya daga cikin masu izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya ɗau hayar wasu ƴan mata guda biyu wanda aikin su shine suna kiɗi suna rawa suna zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga shi wannan hukunce hukunce da yawa sun hau kansa kuma dun na kisa na farko ne da ko na biyu ne ya kashe wani na uku kuma izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kenan مالك وعن سعيد بن جبير عن كبورة سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبرا وزا الله يا كشي أرانا رياك بدر متاني قدا أكو صبرا yake ce ma sabran shine a kamo ku daga wajen yaƙi kuma a zo a kashe ku ba tare da an gwabza da ku ba mana su bayan an ƙare yaƙin ne za a kashe su ba a cikin yaƙin a kashe su ba shine sabran kinan ya kashe su haka nan akhrajahu abu dawud fil marasil wa rijaluhu thiqatun wa an imran ibn husayn radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah fada rajulain min al muslimina ya antar da wasu mazaje guda biyu daga musulmai bi rajulin min al mushrikina da wani mutum daga cikin mushrikai akhrajahu at-tirmidhi tirmidhi ya hutar da shi wa sahahu kuma ya inganta sa wa asluhu inda muslim asalinsa daga muslim ne ma'ana akwai wani musulmi da aka kama da mushrikai suka kama sai suka ce ba za su sake shi ba sai an sako musu da mutum biyu daga cikin wanda aka kama musu sai manzo Allah ya saki mutum biyu ne sai suka sakowa suka sako musulmi an gane ko akwai wani me suke ce mishi da turanci shan shi da menene a shan shi da zotage ko jayyid wannan shine ku kun kama mu mu mun kama mu kenan ku ku sako na mu mu sako mi mu mu sako na shine wannan dai wa an sakhr ibn aila radiyallahu anhu daga sakhr da aila Allah ya da shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah ya ce innal qauma idza aslamu lalle mutane idan suka musulunta ahrazu dima'ahum to sun kare jininsu wa amwalahum da kuma dukiyoyinsu akhrajahu abu dawud abu dawud ya hutar da shi wa rijaluhu muwassaquna marawaitan wannan hadisin tabbatattu ne ma'ana da ka musulunta to ka kare jininka da kuma dukiyarka babu wanda ya halatta ya ɗauki dukiyarka ko kuma ya zuda maka jini wa an jubair ibn mut'im رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وزا الله ياتي في أسارى بدر جمدا بايون دا أكا كامو دا بدر سوني أسارى أنغا يرجوكو كو الأسرى كو كما أسير شيني مفرد كنسا باوا معنى وان دا أكا كامو دا ياجي دا رنش kenan manzo Allah ya ce game da wanda aka kamo daga yakin Badr law kana al-mut'im ibn Adi hayyan da a ce mut'im bin adi a raye yake sun makallama ni fi ha'ula'i sannan ya mini magana game da waɗannan annatna masu wari waɗannan ƙazamun nihin cewa mushrikai ko domin Allah ya ce innamal mushrikuna najasun mushrikai najasa ne sai dai annajasa al-ma'nawiyya ba al-hissiyya ba an gane ko yace la taraktuhum lahu da na bar mishi su rawahu bukhari bukhari rutu wannan hadisin mut'im bin adi yana ɗaya daga cikin manya-manyan ƙurashawa wanda suka ba manzan Allah kariya ko da yake ko busu musulunta ba a ƙarshen rayuwarsu daga cikin kariyar da ya ba manzan Allah bayan manzan Allah ya je a ta'if da suka koro shi mutanen ta'if ya komo akan hanya yana tunanin yanzu in ya shiga makka ana iya kashe shi ya zai yana akan hanyar nan sai wannan mutumin ya haɗu da shi ya ce to ni zan baka kariya ya je da su ya je da manzo Allah a wajen Ka'aba da danginsa gaba ɗaya ce to Muhammad ajartu Muhammadan na na ba Muhammad kariya duk wanda ya yaki Muhammad to ni zai yaka duk wanda ya tabi Muhammad to ni ya taba daga lokacin kuma aka kyale shi domin babban mutum ne daga cikin Qurayshawa yana da dangi masu yawa kenan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake girmama sa kuma yana daga cikin wanda suka tsage laifin wadda aka kulla ma'ana suka suka walwale alkawarin da aka yi na cewa dangin su manzon Allah banu hashim ba za a ba su abinci ba ba za a aurar musu ba da sauransu kuma za a kewaye su ba za su hito ba daga cikin shi'a an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan ya hidima sosai shine manzon Allah ya ce da a ce mut'im ya zo ya yi shiga tsakiya ya ce in saki waɗannan mutanen da na sakan mishi su dan me dan girmamawa ashe wannan hadisi na ko kahuri ya maka abin alkhairi yana da kyau kame ka gode masa kuma ka saka masa an gane da kyau mushriki ne fa amma manzo Allah ce da a ce zai magana da zan saki wannan mutanen gaba ɗaya wannan shine malai ce wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala daga abu sa'id al-khudri Allah ya da shi ya ce asabna sabaya yawma awtasin mun kama wanda aka kama a ranar yakin autas daga cikin mata lahunna azwajun wanda suna da mata suna da mazaje ma'ana ma'aurata ne fataharraju sai mutane suka rika tsantsani ma'ana suka rika tsoron to ai wa'annan matan masu aure ne hal ya halatta mu sadu da su duk da bayan mu ne fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya sabkar da wal muhsadatu minan nisa'i daga cikin mataye katangaggu su ma baya halatta ku aure su inda har suna da aure illa ma malakat aymanukum sai abin da damar ku ta mallaka sai ayat ta nuna inda kana da baiwa ma'ana inda aka kamo mace daga wajen yaƙi ko da tana da aure in aka raba ta zamanto baiwa to ya halatta ka sadu da ita wancan auren da wancan mushrikin ya lalace an gane da kyau ko wannan shine kenan wannan hadisan gaba ɗaya da muka kwararo suna bayani ne akan yadda ake yi ma bayu in an kamo su daga yaki da farko dai akwai ɗaya daga cikin shubuhohin da turawa suke yaɗawa suka ce don me yasa musulunci ya halatta ya halatta bauta an gane da kyau ko ya halatta bauta ya halatta sai da bayu da sauransu alhali kuma Allah ya ce wal qad karramna bani adam wace irin karramawa ce Allah ya musu alhali kuma gashi ya halatta a saida su wannan shubuhar tana iya da yana daga cikin shubuhohin da zamu bada amsar su a wajen wani wa'azi da zamu ko in ce muhadara ko conference da zamu yi a Abdul Mumuni University Abdul Mumuni a Mercredi a Nevers a masallacin flash ne ko flash ake cewa ko ko flash flash ko ba flash ba a to flash flash ne ko yauwa flash na yi shekara guda a can na bari gane ko na yi shekara guda na bari na ga abin sai a hankali zai to har nawanta ma sunan to can za a yi akwai muhadara da yan uwa suka gayyata za mu yi maudu'in shine shubuhatul musara ko kuma shubuhatul mustashriqin hawla al-islam wa raddu alaiha shubuhohi na mustashriqun ma'ana turawa kaman wasu abubuwa ne da suke bazawa akan cewa suna nuna kaman aibin musulunci suna nuna tumka da warwara ta musulunci suna kritiken musulunci da wannan abubuwan wasu tambayoyi ne da suka dora wanda za mu ba da amsar su insha Allah suna da muhimmanci sosai akwai wasu tambayoyin da in ka ji sai ka ma yi dariya an gane da kyau ko wannan shi ne kenan zan ba ku sai mun taɓi suka ce musulunci ya halatta kisasi shine in mutum ya kashe shi ma ami a kashe shi in yamma wani mutum wata illa shi ma a mishi ne a mishi illa to suka ce dan me yasa musulunci bai halatta kisasi ba a wajen zina sai a ce a kashe mutum yayi zina da kanwarka dan me yasa za a ce a kashe shi shi ma a kawo kanwar shi kai me akwai ban dariya a cikin ban dariya to za ku ji amsa a wajen karatun ya Allah ya so akwai abubuwa da yaran da suke na na mai kin suna na na ban dariya taimama suka ce ai ana arwalla ne don saboda tsarki ko to dan me yasa za a ce in babu ruwa kuma ai da ƙasa alhali ta kuma ƙasa mice ce mice ce ita kuma ƙasa a cewar su azamta ce kuna iya bada amsar wannan kun gani ko sai an shiga muke suna kwane-kwane to wannan duka suna daga cikin misali akwai su da yawa wanda muke suna za ku ji su a wajen karatun Allah ya so wanda wannan yana daga cikin abubuwan da suka jawo wasu daga cikin 'yan boko suke kyamar musulunci shi yasa muke kokarin mu walwale su don saboda suna daga cikin abin da suke sa 'yan boko su kyamaci musulunci suna ganin musulunci bai waye ba kuma musulunci baya daidai da wannan zamanin da abin da ya kama da haka dan wannan abubuwan da ake bazo musu ake turo musu a cikin kai takaice yana tsammani lokaci ya kusa ko da karshe akwai wasu labarai guda biyu da na karanta a wannan satin wanda sun birge ni sosai labari na farko shine kuma daga majiya mai tushe shine a kasar rishi kasar rusiya sun halitta mace ta yi hoto da hijabi hoto na kar didantite ko kuma hoto na fasfor an gane ku sun halatta ma mata su yi ne su yi hotonsu da hijabi ku ji wa kasar rishi ba kasar musulmai ba to ina ga mu kasar mu wadda take ta musulmai wadda tun shekara guda yanzu muke kira akan wannan har yanzu shiru inda a kasar burkina faso su ma sun sa wannan dokar domin duk musulmi wanda yake da kishi yana haushin ya ga matarsa a hoto babu me babu dan kwali gashin ta a washe yana ɗaya daga cikin me yake da suna dayusantaka wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dayus la yadkhulul janna wanda yake da yus ma'ana baya kishin iyalinsa baya shiga aljanna a shirdun musulmi mai kishin iyalinsa yana da kyau a ce ya yi kokarin kira zuwa ga mu ma a samu na wannan dokar kasar rishi daga cikin alkhairinta a fannin musulunci shine a cikin europe ita ce kasa ta farko bayan turki ita ce kasa ta farko da ta yawan musulmai domin an ce 30% na population 30 cikin 100 na mutanen garin musulmai ne kuma suna ba musulmai dama su yi addininsu wannan yana alkhairin ta hiya da me hiya da su ko france wannan shine kenan labari na biyu shine shi ma wannan naga labarin a dw a kasar ingila an kiyasta cewa sunan muhammad shine sunan da yake kowanne suna yawa shine sunan da aka yi yawan sawa a ina a kasar ingila kasar wa kasar kafurai an gane da kyau ko sunan muhammad shine sunan da aka yi yawan sawa hiya da kowanne suna a nan nake cewa wasiya ce shawara ce kada ka yarda ka mutu baka samu ɗaya daga cikin ɗiyanka ba ka sami shi sunan mi sunan muhammad don raya mi don raya wannan sunan ashe sunan muhammad bai kamata a ce mun ga ya yawa ba don wani daga cikin dangin ku ya sa muhammad kada ka ce a ai wannan na muhammad wannan a kai masa domin kowanne da nashi yake ne da nashi yake tunkahu ina mu raya wannan sunan mu ci gaba da sa su wannan sunan don saboda a koje shi kasance shine suna madaukaki kamar yadda qur'ani ya zamanto shine lever lefilili ko wanda lever wanda aka yi yawan karantawa a duniya to sunan muhammad ma ya kasance suna wanda aka hime aka hisawa a duniya نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوه كما لاها السطيل المهند فأنذرنا نارا وبشرنا جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمده ميسا بزامي مسبا أبن ديه ونن domin ta hanyar sani muka samu ni'ima mafi girma ita ce ni'ima ta ne ita ce ni'ima ta musulunci Allah ka ƙara mana son manzon Allah so na haƙiƙa ba na sabbatu ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah